الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء عشرين ga watan Jumadal Ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba a cikin littafin mu na alwazir na fifiki sunna wal kitabil aziz na babban malami abdulazim badawi rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul hudud inda muka shiga babi na babi na hudu haddu sukuri wanda yake magana akan haddin mai kayan mai to shine za mu tashi daidai gaba da yake cewa la farqa baina qalilil khamri wa kathirihi malin ce babu bambanci tsakanin abin da yake mai bugarwa kaɗan ɗinsa da mai yawa duk ɗaya ne عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام annabi ya ce duk abu mai bugarwa haram ne ko me kajin gadan gare bula kwata ko ma me in dai zai bugar ko fura ce ka sa ta sai fermented ita ma haram ko kunu ko ko ko kaga wannan asalin ka idan halal ne to ko su aka sa suka bugu balantana da ake wasu dabaru wani lemo da ake siya a samu wani abu ma na halal a haɗa sai ba da wani abu daban kawai saboda haka shi ma haram shi sa aka ce in ga ɗanka mataki yana yawan yawo da hankali ko da lemo kullum a hannu to ka bincika ko ba kwana ga wani gomuna yawwa saboda haka sai a kiyaye to sai ce wa ma askara kafiruhu fa qaliluhu haram duk abinda me yawan da yake bugarwa to kadan din ma haram ne wanda za a ce sai an sha kwantiti kaza zai bugar to kadan ma haram ne kwankwalati da za a sha a cikin kwankwalati haram ne wa na aisha radiyallahu anha qalat na na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi jira da amince Allah ya tabbata a gare shi ya ce kullu muskirin haram duk abin da yake mai bugarwa haramun ne wa ma askar alfarqu minhu duk abin da kun san abin da suke kira alfarqu shine alfarq ba buhu ba duk abin da kwantitin sa yawan sa ya kai kwano uku shine alfarq kaga mai dan yawa kenan yanzu ko yawa wajen lida ashirin misali to sai yace fa mil'ul kaffi minhu haramun to abin da ya zamto kwano ukunsa shi zai bugar to tafin hannunsa ma in aka ɗebo haramun ne kaga ba da a ce ni na sha baya bugar da ni a ko aiki ni na mai karfi ne in na sha kaza haramun ne yanzu ya ƙare kuma hadisi ingantacce haddu jari bil khamr sai haddin majayi na kayan maye wai da ake ribar mukallafu idan baliki balagage ya ja abin maye muktaran a zaɓin kansa ba zuwa irin da ne yake wani abu mutum zai tafi baki ko sai ya je a kama wani abu ko zakabi ko waye bai sani ba amma yanzu in ka je ka sha alama jiratin ka sha yawwa da ana yi za ka an ce an zuba wa ɗan mata kaza ko wani lafiyayyen mutum bai sani bai je abokai su ma wannan ciyar da a ne amma yanzu wannan in kaga mutum yayi alabar sirati ne sai ce wai za ka ribal mukallafu muktaran idan baliki ya ja wani abun bugarwa abu ta za a tsinta ba kamar yadda aka yi zamanin yalwan jandar shekara nawa yanzu kamar yalwan jandar ba alal akalli shekara za a iya cewa sha bakwai sha bakwai sha takwas ko in bitin dan na san dukkan ma jawar na dare yanzu shekarar sa sha biyar da rasuwa misali to kaga wajejen 2004-5 haka to a wannan yanayi to kaga a lokacin suka tare musulmi sai a burkutu sai ake dafa ta da naman alade za a ce kulu wata ragu sun san Allah ya hana innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam kuli ba alaikum wa tati wa dam wala amul khinziri sai ce sai ka ci kaka kawai sai a kyale ka in aka shigo ana ganin musulmi ne kai za a zaro ka ka ci naman alade ka sha burkutu sai a kyale kan ba haka ba su kashe ka haka su karka yi ai ai ai yalwan jannan kada Allah ya maimaita mana an zalunci musulmi sai da yadda kake tsammani sai da yadda kake tsammani saboda haka yanzu gaskiya da ta yi lafiya yanzu wallahi tallahi amma da ba a cikakkiyar tenuwa ba eh sai an yi wani abu mai daga hankali wanda sai ya taba kowa amma yanzu da ta yi lafiya to sai yace kaga wato abin da malai yake faɗa duk wanda ya ja wannan wai za ka riba mukallafu muktaran yana a bisa zaɓin sa ba tilas samar akai ba wa huwa ya'lamu yana sana annaha khamran wannan abu khamrun wannan abin da ya ja yana bugarwa sai yake julida arba'ina bulala arba'in alƙali zai sai maka bulala arba'in fa in ra'a alhakimu idan mai hukuncin alkali ko waninsa ko shugaba ya ga a ziyadata cewa ya kamata a ƙara masa cewa a yi bulala hamsin falahu zalika an ba shi wannan damar ila tamanina har zuwa bulala tamanin kun ga alkali yawwa yana da dama ya kalli cewa wannan an taɓa kamun ba zuwan sa ne na farko ba kawai zai mata aziri ba bulala arba'in zai sa masa ba amma a bai sun ya shanye ba da yanzu to dai dawo yanzu ta yi masa sun eh idan ya kuma dawowa ka kai ka sai da za ka yi ka sa masa tamanin din duka to sai ce ila tamanin zuwa tamanin limar wal husayn bin al-munzir saboda abinda husayn ibn al-munzir ya rawaito cewa anna ali bin abi talib رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين سيدنا على الله قال مسيح يسا أن يوى وليد بن عقبة قولا لا وعتو أربعين أكم ماي كاين ماي ثم قال سيدي كنت على لوكة سوجي أتي كوي باب ينالين باكو دي يأتي كوي سيدي ثم قال سيدي جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين sai na da ya bulala sai yace annabi ma bulala 40 yasa akai wa Abu Bakr 40 sai na Abu Bakr ma yasa akai 40 dan Allah ka ƙara tadabburi ka ƙara gano cewa masu zagin sabai da gangan suke yi har sai na Ali da yazo yanzu bayan ya kafa hujja da annabi sai kafa hujja da wa inna Abu Bakr itimin ya yadda cewa khalifa ne yawa ya yadda halifa annabi ne gashi yana da reference da shi cewa ko da annabi bai ba zai ba zai iya ba da hujja da cewa to haliba na farko ma kaza yayi ya yadda to sai ce wa umaru samani kun ji ko wannan bai yana da kyau ɗaliban ilimi ku rika rike su domin wata kusa ce da zaka rika buga ne zaki sabai eh kusa ce babba sai ce to sai na umar ma yayi yayi 40 din haka mun misali da zaba ba ku ne sai daga cikin magabata ya zo yana ya yi tamanin ya zo yana complain cewa an ji a bawa na na fatima garden a cikin sarakuna yake tambaya sai ce da ya gane cewa wannan rafi fili sai ce da shi bayan annabi ya bar duniya waye ya zama halifa ya ce ma abubakar daga jifa umar daga jifa Usman daga Jiba dama da kowanne ya gaba ya zo zai ce da ya zo bai bata ba ko sai ce Abubakar bai bata ba Umar bai bata Usman bai bata yace daga Jiba yace sai Aliyu yace ya haka sai ya juya sai ta ne riko shi yace Allah ce ka ba da amsa eh kuma babanta ne ya kuma zafi dama kaga abun dan zuciya ce tsantsa kenan da aka zo kan nan sai ya shiru yake bada to a tunda da an rike muku abu yanzu ka samu dama yanzu mai girma gwamna ko ciyaman ya kwace mana fili sai na zama ciyaman sai kun gaya min dawo da shi kawai shi su ɗan ofisin da kansu da kanzan gima za su ce ranka ya daɗe wannan filin ku ne ba haka ba ne da kansu za su zo su gaya ma wannan naku ne ajo to wannan kaga shi ne sai ya ce to kaga shi kuma ya yi tamanin sai na umar sai na umar ya yi gulala tamanin nan ne ko yau wa kullun sunna sai ce kuma duka sunna da arba'in din da tamanin din in duka yi na ali wa hada habbu ilayya sai dai wannan na fito wanne arba'in din amma baka sani duk sunna ce sai dai na fito ne arba'in din wa khairul hadi hadi muhammadin domin cewa kullu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin shi zai ce wa kullun sunna duka sunna ne domin in baka yi amfani da wancan baka yi amfani da sunnar khulafa'i ar-rashidin to kai amfani da sunna wane mutum wato ka zama na abu ko shi karatu ko waye da kan mutane zaka zama waye yi wallahi waye da kan mutane ka duba kaga wato wasu amsoshi masu daɗi sai yace wai za ta karrara shurbul rajuli na'am yawwa ba a so ya haura ba a so ya haura iya tamanin daga nan an ba shi dama ya ta ajirinsa daga arba'in zuwa tamanin din amma kai ya haura idan ya tashi ne akan haddin giya ne sai akan wani abu misali an kawo ana iya samun wayannan a kawo wani bayan jin giya ne ya je da ya gama wa alƙali wani kunya to sai ya ji mar haji na giya sai kuma ya ce zai mata aziri na rajin za a yi mallada shi na kotu ai ana wannan koran kai dade yawwa to sai kuma a koma ta sai a ce to bari a yi maka kuma ladabi ya sa a zane shi bulala hamsin ya ce kuma a kai shi gidan gyaran hali an fahimta da kyau ko ya je ya ce ya murawa zama shi kenan an gane to saboda haka wannan shi ne to sai ce wai za ta karrara shurbin rajuli idan shan mutum ya maimaitu ya sha ya kuma sha wa hujja fi kulli marra duk lokacin da ya sha sai an kawo shi amma haji kowane lokaci sun mashariba sannan ya kuma sha fara al imamu qatlahu sai shi alƙali ko shugaba ya ga cewa wannan kamata ya eliminated din da huta kawai a kashe shi wala hu zalika ma da yake an ba shi dama eh kawai wala karan ba ne yazo yace ai za ka samu wannan to an ba shi dama ana biyu ne radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza takira annabi yace idan mutum ya bugu fajlidu ku zane shi fa ina ada in ya kuma fajlidu ku kara zane shi fa ina ada in ya kuma fajlidu ku kara zani sun makalar da rabi'a amma a karo na hudu sai annabi yace fa ina da in ya kuma fadribu unuqahu kaji wacce magana kawai a kaudi domin an duba ne cikin al'umma Allah ga ba malam shine abin da yake ga muku duk wanda zai zaka yi abota da shi ko karka take ya koya ma kan wani abu wallahi yana yin wannan ya kake kamar ka zama mace ce domin iyayenka na kallon ka za ka kaban mutum amma ba za a amfane ka ba gaba ɗaya za ka zama liability a cikin mutane ba za a amfani da kai ba kwakwalwa Allah ya ma na ja ba ku wannan misalin za ga wani yaro intelligent intellectual yaro amma ya tafi layi to daga nan al'umma ba za ta amfani shi za a ce to al'umma ta haɗu ta kwato shi domin ba za ta amfani da shi ba wata kila da ya ɗore a yadda yake wani wani babban mutum za a yi ya zama alƙali ko ya zama wani shugaba ko al'umma da za ta amfana amma yanzu kwakwalwar ta tafi kwakwalwar ta tafi me yasa an riga an salwantar da ita na ba ku misalin kwanaki wanda ake ake gaya mu yana level 3 lafiyar da lawwala ya kalau da shi abokai suka ja shi gaba ɗaya da ƙarshe korarsa a kai kuma ba ma sai an kore shi ba sai da wasu daga cikin suka ce kai wannan wani irin karatu ne har sai aka tafi ba nan ke karatun ba aka ce ana zuwa ka ce ita a yan zuwa da korarsa tuntuni aka kore shi abokai wallahi su suka kai shi suka baro tuni ya kusa zama kadara ko bai samu aiki ba yana da kwakwalwa ya san cewa zai zo alal akalli kwakwalwarsa iyayensa za su rika amfanuwa da ita domin zai rike musu tunanin nuka daban-daban wani lokacin mahaifiyarsa na cikin damuwa da kwakwalwarsa zai ce umma kaza ya kamata a yi da kaza ko bai bata kokobo ba kuma kaga ta samu nutsuwa amma yanzu ba canjin ɗinsa ba iya nasa kawai zai ƙara mata damuwa akan abin da take a kai to shi za duk wanda yake son al'umma ta dore zai shiga damuwa in yaga wani ya zo yana halakar da al'umma kuma ana gani ana gani domin wanda ake halakar wannan Allah ya mutu wata baiwa ta musamman wanda da an tsaya an amfani da ita kowa zai amfana to akan me ba za mu dawo jinka wanda ka zo ka kafa teburi ko ka samu gida kana cewa yayan mutane baya akan me yasa bayan rusa al'umma kake a kan ne to wannan shine abin da ya kamata ko da yake mu rika kallo kuma muna yawan faɗa duk wanda ya faɗa wannan layi wallahi bakin sa ake wanda bibin sa ba a so shine ba a so amma ji ana son sa saboda kaunar da ake ban ba ake so wanda yake jiyan da kwaya a elimination din sa dan mun fitar sa fiye da mai sai da kwayar ko ba haka bane yawwa to wannan shine Allah ya kiyaye bima yathbutu al-hadd to da me ake tabbatar da haji al-awwal na farko al-ikrar mutum ya confession da kansa ya tabbatar cewa ya sha a mutum yanzu yanzu ko bai fada ba mai ikrari yanzu yana tabbili ko a ganta hannunsa yana sha ba sai ya fada ba wannan shine shedar ko a jiwarinta alƙali yana sa a jajjana bai a canjana bakin sa warin da yake shi kenan na biyu jaharatu adalai sai da mutum biyu adalai da aka zo kama shi sai haɗi ka zo za ka ce masu siyarwa sai haɗi ki gaba ɗaya sai haɗi ta ka san ɗaure ce ka taka sai da wannan ka tambayi masu harka da prison wasu saboda bala'i mutum yana gidan gyaran zama wani zai je ma ziyara in ya je shi da shi sai ba shi sai haɗi in ya je ba haya ya fito da ita saboda bala'i kawai shi za a ga a dokar zuwa gidan gyaran hali ba a kaiwa mutum abu wanda yake sinjuwan ba a kaiwa ko rufaffe ko abincin kaje sai an bincika shi sannan sai ka ci sai an bincika dan nan ba a kai musu lufi ba za ka yi wa dan gidan jin zaman gyaran hali omo ba ko haiko omo wannan ne sunan sa na area a sai ya gudu shi ma da an ga cewa an yi mahu sai an bude shi ma in aka ga wani guri an bula shi an farka shi amma lufin za shi ya daukan wannan wani saboda takaici ya dau area din ya shanye sai aka hana ba a bari ko kuma sau tsaba ya sha bashin bula kawai yanzu da bai samu ba yanzu ariel zai sha ina gaya ba Allah ya kare mu Allah ya shirya mana to saboda haka wannan shine la yajuzu du'a ala shari bil khamr ka ji abin da muke faɗa baya halatta kai sai mutu bakar addu'a ka ce Allah ya tsine wancan a kullum ba ba wannan so muke Allah ya gane da su ya shirya da su domin na gaya muku a baya cewa wasu da ga wani ma ya fi ka kwakwalwa wallahi intelligent mai kwakwalwa gaske amma an tafi da shi kullum addu'a yake Allah ya sa su dawo hanya an Umar bin Khattab dan wani kana hira da shi zai ce shi ma abun yana damun sa ko eh akwai da cewa shi abun ya ishe Allah ya kiyaye an Umar bin Khattab radiyallahu anhu anna rajulan kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yace wani mutum zamanin annabi kana ismuhu abdullah sunansa abdullah wa kana yulaqabu himaran shi kaji laqabin sa jaki yake cewa shi ne laqabin sa wa kana yadhihi yudhiku rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk ran da yazo gurin annabi sai ya bashi dariya irin mutanen nan ne masu barkunci kaga akwai su inda yazo fadar annabi sai ya ba annabi dariya wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya taba gaya muku ba ko wani Allah ya kama da ba a nan gidansa nan bayan Usman bin Affan Allah inda ya fito sai ya biyo shi haka sai ba ai sai ba da bare sai ba na so in baka ɗarin nan ne kai to wallahi wallahi ana ga mata mala abin da sai to ina mai abin da haka amma da tun da nake muku yanzu a shekarun baya yana cikin masu kiran sallah sai ya daina a kiran sallah yana wannan jinsa da aka rike a jikin ana ta abubuwa sai ya ya saki makamansa wane mutum to zo da haka wannan shi ne sai ce wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi kiram annabi da kansa sai da yi mabulala ta ta buguwa ya jawo wani abu annabi ya mabulala fa utiya bihi yawman aka ƙara dawo da shi fa amara bihi fajuli da annabi ya kuma ce a ƙara zane shi eh a ai sabo da kaza ko wani sunan wani sajan yawa saboda haka baya hana a yanka ta tunda ka yi laifin da ka taba Allah to sai ya taba ka ba da dariya da kake daban fa qala rajulun min al-qawm sai wani mutum daga cikin sahabbai a cikin mutanen da yace Allahumma la'anu kai wannan mutumin Allah ya tsine masa ma aksara ma yuta bi kaga ya ta exclamation mark cewa haba an ta ta zuwa da shi ana ta zuwa da ake da shi yayi yawa فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا يا النبي يتكف قال سيني مثلا فوالله ina rantsi da Allah ma alimtu innahu yuhibbu Allah wa rasula abin da na sani kawai shine yana san Allah da manzon sa kana kada sine masa hasbuna Allah wa wa na bi wala yara kala utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi sakran abi hurairah yace wata rana an zo annabi alaihi salatu wasallam da dan maye ba mana bi zarbi sai annabi yace ai mabulala famin naman ya biribuhu biyadi a cikin akwai mai dukansa da hannu wa min naman ya biribuhu bi nali wanda ya rasa abin duka zai dauko takalminsa wa min naman ya biribuhu bi sauri wani wato mayafin zai dauka ba zai ba za ai baki ba to annabi da yake ayyuka ka ku ai dole kowa ya yi walan man sarafa qala rajulun yayin da ya juya ya ce ya fece sai wani mutum ya ce malahu akhzahu Allah shi ko nan da yake dawo Allah ya Allah ya kunyata shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace la takunu auna shaytani ala akhikum kada ku zamto masu taimaka shi da akan dan uwan ku eh taimakon shaytan ne kada ka Allah ya tsine maka bi kuma shaytan dama ya samu nasa kar ka tsine maka ta addu'a Allah ya kire shi ko an kawo kun mara haddi ku addu'a Allah ya kire shi Allah ya kire ka haka kullum a ta gaya mar ya gane baki ake ki wa ɗabi'unsa ake ki to wannan shi ne kundi babi na biyar na'am na'am ina gurin laye zuzul baya halatta eh eh ku rika yi bakar addu'a ba eh bakar addu'a la yaji du'a baya halatta eh la yaji du'a wato baya halatta ku yi bakar addu'a ba kowace addu'a ba ba kowace ba ce wannan gashi nan annabi ya ce ku zama yan uwan shirkai kana nufin baya halatta ta Allah ku sai Allah ya shirye shi a banda wannan eh fikihun ka yayi kyau amma ana nufin ku yi addu'ar Allah ya shirye shi amma la yajuzu me yake so nake karanto da kansa to to wurin baka bomulan shine duk lokacin da kaza an ce addu'a wa ala kaza bakar addu'a ke amma addu'a uli kaza idan na zo ce ya sunanka ishaq idan na zo ce ya ishaq da'awtu laka bil bariha ya jawo man da zo ce ya ishaq da'awtu alayka bil bariha idan na zo ta farko da'awtu laka bil bariha jiya ne ma kyakkyawar addu'a amma idan na zo ce ya isa da auki da alayka bil bariya ina nufin na tsaya akan ka bakar addu'a na rike ma shine ala bambancin sili da ala ala bakar addu'a take ne li kuma addu'a ta ta kirki ka gane bambancin yawa bakar addu'a da kyakkyawa annabi bakar addu'a ya hana ina ban gayi ta da kuri mai kyau bare kuwa sai ta haddul hiraba to to dai kuma haddin faki kun ga yanzu mun shiga shi kuma haddin fashi kadaru tare kaga wani ba zai zo ya je da auto alaika kai ta dariya ba yi kare kuwa yad'u alayka wa aynun la tanam to da haka sai ce haddul iraba haddin fashi shine kada u tariq kar hanya taribuha ma'anarta wane mutum al-irabatu hiya khuruj da'ibatun musallaha hiraba fashi shine fitar wasu tawaga musallahatin wadda ta zare makami asilah wadda ta zare makami bi dalil islam a garin musulmi li hidatil fawda dan sa haifar da wato rikici shine fawda hayaniya da harguwa za ku ji ana wani fawda ɗinsa ta yi yawa eh in aka ji an faɗi wannan ana nufin mutum mai harguwa mai hayaniya mai tada zaune tsaye eh wa tabkin dima da zubar da jini wa talbil amwal da ɓata dukiya na uku wa haqqil arab da cin mutuncin mutane dan dan faki in ya ga dama har da na sai yayi da iyalinka yawa kaga cin mutunci ko ya sa kai wani abu da kai kanka trauma din kafin ta take ka za ka lokaci ai wa ihlakil harfi da lalata gonakin mutane haka kawai dan fagi zai zo sai za a hudu babu ya kunna gonar ka wuta wallahi saboda mugunta an gane ko i alharfi wan nasli da dabbobin mutane mutahaddiyatan bi zalika din la hawla wala quwwata illa billah kaga di yana ketare iyakar wannan addini wal akhlaqa da dabi'u dabi'u ba ta kyau wanda zama da tsari wal kanun da dokoki shine alqawani ko alqanun constitution doka dokar kasa ma ai ta hana fashi ko to har ita an keta komai an keta ta Allah an keta ta Annabi an keta ta kasar ba hukumuha hukuncin fashi والإرابة من عدم الجرائم الإرابة tana cin mabiya girman laifuffuka ta mun faɗi jara'imul hudud ko yawa haddodin da ake musu ake musu haddi ko laifukan da ake musu haddi kai shi ne suke cewa kira ko criminal law za ga mutum ya karanta wannan to sai ce ولذلك كانت عقوبتها عقوبتها من اقصى العقوبات هذه كذا عقوبر wannan take da cikin mafi tsananin hukumomi duk wanda muka biya a baya za ku ji wannan tafi ta sauri qala ta'ala Allah yake inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله يسي كأي إنما تفيد الحصر كأي حقيقة يدى الأمر يكي جزاء الذين يحاربون الله سakamakon masu iyakar Allah wa rasulahu da manzansa wa yas'auna fil ardi fasadan suke kokarin kawo barna a ban kasa hukuncin su shine an yi kattalu Allah ya ce a kashe su daya au yusallabu ko a tsire su wa ma qataluhu wa ma salabuhu tsirewa kenan annabi Isa idan ka zo kace an kashe annabi Isa Isa wani da yayi bayani kwanaki wani tattauna da ake wani abu da ya faɗa ni ma da naji na yi sekonde da yazo yana cewa a mutanen mu irin an nan da yanzu yace da aka tambaye shi akan annabi Isa sai yace a ni na mun tambaye tambaye sai yace annabi Isa su ba ba shi ne annabi Isa da musulmi suka yi da ba sai muka ce mun yarda kaga wannan ya hutar da ku yawa ya huta ya hutar da mu yawa shine na mu na mu ba kashe shi ba juna za an kashe wa ma qataluhu wa ma salabu mu na mu ba kashe shi ba ba tsire shi ba sai ce ba mai wai wannan magana zai gaya mana zai gaya wa musulmi cewa to mun karba ya hutar da jara'a wallahi wannan annabi yi san mu ba za ku bane ku na ku an kashe shi mu ku na mu yana nan zai dawo har ya shekaru sannan ya ƙara ya rurrusa kurof ya kaza shi kenan ya hutar da mu to sai ce kaga au ko asiri au tu qata aidihim ko a yanke musu hannaye wa azrum da kafafuwa min khilafin amma da sabani an yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu au yunfau min al-ard ko a kore su daga kasar gaba daya zalika la mukhizyun fid dunya wannan shi tace kunyar da za su ji da tadewar da za su samu a duniya walau fil akhirati azabun azim sanan su je lahira ta hadu da babbar azaba kun gane bambancin shi kaga sabanin mazinaci idan aka yi ma haddi tubansa ya yi ko bai ba amma wanda dan fashi shi bayan haddin duniya akwai na lahira dan fashi ko annabi mun biya da ku a baya wani sahabi annabi ya ce masa cewa ya yi tuban da za a raba yan madina ya ike ko ta yi tuban da gamidiya ko amma dan fashi ba a faɗi wannan ba cewa aka yi walahum bil akhirati azabun azim a duniya a kashe shi ya sha bullet a banza sannan a lahira ya je haɗu da bullet ɗin zamaniyawa وعن انس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل وست تواغا متاني sun tau kaga annafar mun jayi wannan bayanin wasu malamai suna bayanin cewa daga mutum nawa akwai al-usba innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum ana fadar nafarun adadin mutane nawa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni وإذ تربنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أنا فدا عدد متانا وسي daga mutane kaza sun dai aure goma shine nafar usba shine gado goma zuwa um sha ɗaya sha biyu bai kai ishirin ba amma shi kuma nafar yana iya zama har zuwa saba'in kaza abin da ya kama da haka to sai ce wasu tawagan mutane daga kabila ukal sun zo gurin annabi alaihi salatu wasalam bari ku jin a injin da suke fa aslamu da suka zo sai suka musulunta fa jawul madina sai yanayin madina atmosphere din yanayin madina sai ya mutu bai karbe su ba sai ya rika sa musu mashajara suka rika zazzabi domin madina akwai zafi yanayin garin sai ya zanto jikinsu bai karba ba ai kaga haka kowa da irin dabi'a ta ko da yanzu ya tafi Nijar kafin ya murmure a tanzu yayi zazzabin zafi saboda yanayin kasar su misali wani kuma da ya je zai girgije kawai ya dora su zo da haka yanayin garin bai karbe su ba ba marahum an ya atu iblis sadaqa sai annabi alaihi salatu wasallam ya umarce su cewa to tafi gurin raƙuma raƙuman da aka kawo na sadaka fayyajrabu min abwaliha annabi ya basu umarni su ta shan nonon raƙumin wa albani abwaliha fitsarin raƙumin ana aka samu shan fitsarin raƙumin wa albaniha da nonon fa'alu suka tafi cikin dabbobin nan fatahu nonon raƙumi da fitsarin raƙumi yasa suka yi lafiya suka yi bulbul ba marahum an ya tu ibla sada'a na'am fartaddu suna murmurewa mutanen ka ba sai suka yi da ba eh mutum ababalan sai mutunci kawai sai suka yi da suka kowa gidan jiya wa qatalu ru'ataha kun san wayannan da suke kula da raƙuman kawai sai suka auka musu suka kashe su gaba daya shine ru'ata adami ne na ra'i ra'il galan ra'il ibl wastaqul ibla kuma suka kore raƙuman kun ji tsiyadan Allah an mutu rana sun wa mutane tsakar dare yi wallahi sun murmure sun kashe su sun kore raƙuman kaga abin nasu da yawa ba ba ta biya ta ne annabi na jin wanda yake a bisa baya ba jira yace duk inda suke aka dawo da su ya tura mazaje ka san ko ba za su dawo da su wallahi wane mutum wane mutum ba uciya biyu kakkace ne wannan sai gashi an kawo su annabi ne ya kawo sallallahu alaihi wasallam faga da aidiyum ana kaza annabi yace to yake musu hannaye wa arjulahum da kababun wa samala a'yunuhum sannan ka kwakule idanu farai za ku je can kasan kuka je ya ce samala a'yunuhum ai ka ba a'yunuhum bi mismar aka sa kuza aka rika bugawa a cikin idan eh aka aka musu ko wani karfi matsi mata aka rika dannawa to bari ku ji me aka yi musu ba tsaya nan ba thumma lam yahtimhum hatta matu sannan annabi bai sa a mutu irin wannan abin da suke da an yi wa mutum irin wannan ana ta tabbataccen mai a ta a gurin sai sai da jinin to sai annabi ya ce kar a yaƙale su domin kaga jini na ta zuba ai da wuri za su mutu sai ya wasu haka aka yi musu ba a sa musu abin da zai tsaye da jini ba a ta ma tuwa suka mutu wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil uqubat al-madhkura fil aya malaman tafsiri sun karu juna ilimi sun yi sabani akan uqubar da za a yi ko dangane da wannan ayar da ta lissafo cewa hal hiya ala tartibi aw takhir cewa wannan abin da aka faɗa inna ma jazaa'u alladhina yu'alibuna Allah wa rasulahu wa yata'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu cewa za a yi ne a jere ko kuwa zaɓi aka ba wa alƙali ko mai hukunci cewa ya zaɓi wanda yake so eh audin nan da ta zo litakhir ne shine sun baqasat qulubukum min ba'di dalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kaga a gurin tafsirin za ku iya tuna ai ba da wanda zai ji kai wanda suka ce ai wa ashaddu qaswa an fahimta da kyau ko to shi ne anan ba su ke cewa to fa bi riwayatin a wata riwaya an ibn abbas qala man shahara silaha bari ku ji wani karatu malam cewa fi bi'atul islam duk wanda ya daga makami a cikin tawaga ta musulmi ta musulunci wa khafa sabila sannan ya tsorata yan tafarki matafiya biyu thumma zufira bihi sannan aka kamo shi wa qudira alaihi aka samu iko a kansa fa imamul muslimina fihi bil qiyas to shugaba jagora na musulmi yana da zabi a kansa in sha aka talahu in da Abdullahi da Abbas in ya ga dama ya kashe shi kawai wa in sha a salahu in ya ga dama ya tsire shi ya zabi takhayir din wa in sha a kada ayyalahu wa rijlahu in ya ga dama ya cire hannunsa da kafa hannun dama kafar hagu wa bi hadha alqawli qala jama'atun min as-salaf wannan maganar magabata da yawa aka ta faɗa maganar wa Abdullahi da Abbas akan wannan zabin ki wa qala al-jumhur amma jumhurin malamai kuwa aka ce jumhur shine misali Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad to kawai sai a samu Abu Hanifa Malik Shafi'i tafi akan ra'ayi amma Imam Ahmad shi kadai da zai ce jumhur sun tafi akan ra'ayi kuma jumhur ake cewa ba a cewa jumhur جمهور اي يقول هذا في تو قال الجمهور هذه الآية منزلة منزلة على أحوال بركو جواني كراتين shi kuma ibn abbas din da har yau wannan ayar ta sauka ne wato akan wasu halaye an ibn abbas kala fi qudai tariq abdullahi abbas yace su mantare hanya idan qatalu tafsiri ya burge idan suka yi kisan kai bayan sun kwace mutane kuɗi wa aka zulmalar suka kwaci kuɗi wa kutilu an kutilu wa sulubu idan suka yi wannan abun guda biyu to su ma sai a kaje su sannan a tsire a fara tsire su a kaje su kun ji ga ɓata dukiya ga kisan kai to su ma yanzu a tsire su kuma a kaje su kun gane tafsirin naka yawwa sai ce wa idza qatalu wa lam ya'khudhu al-mala Abdullahi da Abba ya ce amma idan sun yi kisan kai ba su kwace dukiya ba kutulu wa lam yuslabu to a kashe su kawai ba sai an tsire su ba fa ne mutum na a yawa yawa shine kawai karatun an gane ko wa idza akhadhu mala idan suka kwace dukiya wa lam yaqtulu ba su kisa kai ba qudiyat aydihim wa arjuluhum min khilaf abla da ba ce sai ai musu hannun da ba kafar hagu haba mala wato wato an riga an gama mana karatu wallahi an gama to sai ce wa idza aqabu sabila amma idan tsorata matafiya suka yi walam ya'khudhu mala ba su karbi dukiya ba nufu min al-ardi a kore su da kasar gaba daya wannan yayi ko bai ba Allah ya kara musu yadda shi hibrul umma kenan ko sai Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil wane mutum eh na'am Eh, to ai kaga idan mutum yake yanzu um auyun fomin al-ardi cewa a kashe su to an yi maimai kenan an yi kacce luya zai da ita ita kuma ne yake nufi wannan tun ta yi muna abbas ai ta ce daidai kuma shi ne shugaban masu tafsiri sannan abin da ya sa ake cewa kaga har a yanzu alƙalin yana da zafi in ya ga cewa korarsa zai cewa ya je ƙara ɓata wata ƙasar a wani hukuncin zai ɗauka a da duk wanda ya shiga ƙasa sai an san dalilin da ya koro shi daga kasar kamar yadda da a kasar Hausa ma duk wanda ya zo yanzu gandu zai zauna ai bai zai zauna ba sai mai gari ya san me ya kawo shi daga garin da yake ko mai unguwa yawa to shi yasa su a wannan lokacin ba kai saka je guri kawai ka ba guri zauna ba yanzu kawai za ka mutum ya zo ba ruwan kowa da shi an sa gida wancan miliyan sai za a kama ya kowa ya kasa kama in ya zo ya kama shi kenan kawai ko daga ina yake ba da kuɗin zai zo kama ba shi kenan amma da ba haka ake ba wallahi ba kai gaba to an da ne sai an san me ya koro ka da kasar har sai an bincika sai ne sarki ko hakimi ya tura an je an binciko wani da yasa ya baro a garin idan ya ji laifin ya ga kai zai iya rike ka shi ya fi karfin wancan sai ka zauna din kai sai ka yi anan a sa ba ido wani za ka daga baro kasar kuma sai zama ya kintu domin anan na farko ya canza environment ba mutanen da ya saba barna da su sannan nan da ya duba irin sa sannan kuma an saba ido to sai ga wani yakin su to yi za ka ce auyun ko min al-albin an bayyana da kyau ko yawa saboda haka wannan shine tana nan a yadda take gaskiya idan mutum ya bibiya zai ga malaman tafsirin ma haka suke ta kawowa amin ma haka na'am haka idan suka karbi dukiya ba su kisan kai ba haka haka gaskiya ne ba ba yana ba aka ba haka yake hukuncin za ka ga shi abu da da bas abin da ya dora cewa hukuncin dubin da yanzu wayannan har ga shi ba su kisan kai ba kawai dukiya suka to ai barayi ne to bari a musu hukuncin barayi haka yake jazakumullahu khairan to sai tawbatul mu'aribin suna tuba sai yake tuban ƴan fashi sai yake suna tuba amma qabla al-qudrati alaihim kafin a samu a kama su in aka kama su ba da tuba tuban ku zuru wallahi za ta in dai sai da aka zo ba da jin tuba kafin a zo ka tuba amma dai an kama ka tuba tuba qala ta'ala illal ladina tabu shi za Allah yake sai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin a kama su fa'alamu anna Allah ghafurur rahim to ku sani cewa Allah ne gafara ne rahimin kuma mai jin kai wa qad dhahaba jumhur jumhur sun tafi ila anna tawbata tusqidu anhum huquqallah tuban yana saukar da haƙoƙin Allah akan su suka irin wanda ake so wa amma huququl ibadi amma haƙoƙin bayi yanzu dan farawo ya tuba dan faki yanzu da amini ba kake ta kai ba misali tuba yi kaga aiki a dini ta ta surajiyar da ta yake abubuwan da yayi yawa misali tuba yayi to sai a ce tubansa da Allah yana nan fa inna la tasqutu cewa hukuba ba hukukul ibad amma hakokin bayi kuwa sai ya biya fa inna la tasqutu ba sauka ba suna nan ko da zama limamin garin su saboda ya tuba hakkin bayi na nan وقتار الطبري امام الطبري يا ذا ان توبته تسقط عنهم حقوق الله وحقوق الادميين اما امام الطبري shekul mufassir yace a wannan ya sauke duka haƙoƙin biyu illa ma kana qa'iman bi aidihim bi ainihi wane mutum kaji wani fiƙi imam tabari yace sai dai abin da ya zanto yana hannunsu ba su kashe ba misali ga kuɗaɗe miliyoyi a hannunsu ba wanda ya kashe ba wanda ya kashe ya sha amma wanda bai kashe ba ya mero mutane a gudu shi ma dai ana dukan ai eh ana dukan fa ya rudda ala hali ya mero masu shi wannan ba fikin mai karfi ne yake inda kudin na nan to bayar mutu warawa ali sahaba ridwanullahi alaihi ma yu ayidu man zahabu yace ya dogara da wannan ne saboda wasu daga cikin sahabbai ba sun tafi akan wannan eh akwai wanda sun karfafa wannan cewa mun yadda in dai abin da yake hannun da yana nan su ma ba su yaje ma da hannun gaba don wani zai zo ce to wannan bari ya jari da miliyan ɗarin nan kuma ya san ga wanda ya karɓo wa miliyan goma can ya shiga wani yanayi yana ta yawo a hanya awa shugaban ka bai ba wallahi sai ka mayar masa da kuɗin sa na'am haka haka sai suka dawo har da shi to shine tuba isasshe kaga sun tuba tsakaninsu da Allah sun kuma tuba tsakaninsu da mutane shikenan haka ake yi wannan mazhaba ta Imam Tawari tana da karfi domin me sabai da yawa sun goyi bayan ta ka karanta littafin al-musannaf na Ibn Abi Shayba musamman na Ibn Abi Shayba ko na Sheikh Abdul Razzaq At-Tanani za ka maganganun da yawa an kawo ta ciki amma na Ibn Abi Shayba an kawo su da yawa a cikin cewa gashi sabai sun tafi akan wannan in ka duba ka mai mutum to shi kenan dan wani sanadiyar raba shi da dukiya da kai yana da ya haukaci ana damar da ita zai warke a ɗauko shi daga gidan mahaukata ya warke wallahi wallahi kuwa haddun ridda haddin da zai magana a kan ridda haddi na shida alhassu alal alal tabaji alal din na'am alhassu alal na'am ta shiga to kaga wannan ridda to ai na ga zai makura an gane ko duk da guda magana eh sati mai zuwa sai mu ji ku ji cewa shi tuban tuba kida kun kai gobe za a yanke dan ta more hukunci gobe za a yi hukunci za a sa live a radio za a ji hukunci a ji me za a yi fatan da muke yi yadda Allah madaukakin sarki ya faranta mana ran da aka yi mukabala Allah ya linka mana farin cikin yadda wanda muka yi eh domin duk abin da za a iya yi an yi an kawo shedu kowa an saurare shi duk abin da za a an yi mun bar wa Allah abin da yayi na taba mujalibin annabi za mu zo gaba abu da dole da za ku karanta yanzu ku ji karara cewa idan mutum ya taba manzaba annabi alaihi salatu wasallam ya tuban sa yake sai da kai ji alahira a gaban Allah taba martaba annabi za mu ji a cikin wannan babu saboda haka kaga ya zo mana akan gaba yawa kuma duk abin da za a iya yi an yi yanzu ba za a tashi ranar alkiyama Allah ya tuhuma al'ummar Kano cewa me yasa aka cin mutuncin Annabi alaihi salatu wasallam wanda ya fito waje komai ba ko shakka babu abin da za a iya yi an yi an bari kuma kaga yanzu ya rage ga hukuma yawa amma al'umma abin da za ta iya yi ta yi ta yi Allah wadai an yi abin da da za a iya faɗa an faɗa kuma an kai gaban hukuma amma wannan kalmomin ko da zuwa da dattijuwa muna waya Allah haka ta ce mu ta ce malam ashe gobe za a yi tace ta ce ba ta so ta ƙara jin kalmomin nan da aka yi ta ce wallahi ranar ka ta wace ce Allah irin wannan mugayen kalmomin da muka rika jin su ba ma fatan a ƙara wani da yanzu ba gashi ba mu zauna shekara ɗaya da rabi lafiyar mu lau shi kansa filin gurin ya san cewa yanzu an daina taɓa zabai ana ce musu mutanen banza an daina ko shakka babu muna da hankalin hukuma daukan mataki irin wannan zai hana wasu fitowa muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa dan su sufofin da madaukan ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da sufofin ka madaukaka Allah ka tabbatar da digadigan alƙalin nan Allah ka ba shi ikon yin adalci abin da wannan bawan Allah ya yi Allah madaukakin sarki ya sa ya girbi abin da ya shuka mu abin da muke addu'a kenan cewa abin da yayi Allah madaukakin sarki ya bawa alƙali ikon yanke mar hukunci akan abin da ya bayyana dangane da shine kawai mu ba mu ce a nemi a yi masa wani abu da a'a abin da yayi Allah madaukakin sarki ya sa a yanke mar hukunci daidai ne ina addu'a da muke muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sokofin sa madaukaka waɗanda suke marauciya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatu waɗanda suke marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya malaman mu da iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa ƴan uwan mu da suke shiga wasu kotu na jami'an tsaro da neman aiki a wurare daban-daban Allah ka taimake su Allah ka yi riko da hannayen muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa masu neman admission da masu neman aiki da masu neman jari Allah ka taimake su muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل